بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata insha Allah sha biyar ne ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya ina jin muna cikin babu sifatul hajji ne ko ودخول مكة زام تاشي حديث السراء بنت نبهان هكني كو با ترى مالا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم nana insha Allah ƙara mata yadda take cewa a yau za ta yi mana bayani ne akan cewa mai aikin hajji kira ne zai yi ɗawafi ne guda ɗaya zai kuma yi sa'ayi ne guda ɗaya lihajjihi wa umratihi mai aikin hajjin kirani shine wanda ya cakuɗa aikin hajjin da umara aikin a haɗe gaba ɗaya mai tamattu'i shine wanda ya umra tana zaman kanta hajji kuma yana zaman kanshi mai ifradi kuma shine wanda ya tsurar hajji kaɗai ba umra a ciki kun gane bambancin aikin hajji kala uku ne akwai kirani akrana yukrinu kirana ɗauko wannan abu ka haɗa da wannan shine kirani ban sani ba ina ci ko kun fahimce ni kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ana cin wani abu haka ko nama ne mai guda guda ko nama da ko dubino ya ba da doka ya ce to bai halatta a yi kirani ba banda kirani ina goyo ka san wannan an ana cin nama ko dan wake to hakan nan iya kifa nan sannan to kirani in ya soke sai jawo biyu ya danna to an kafa doka in dai abu mai kwaya ɗaya ne pieces pieces to ba a kirani sai mai abincin shi ya halatta ya kirani idan na kawo dan wake ko na kawo muku nama muna ci zan ce jama'a ba wanda ya halatta ya kira ni kowa ya ifradi ni ne zan yi kira ni mana ni mai abincin ko ni mai naman zan yi mai zan yi kira ni kaga zan hada kenan yawwa to wannan dan dai ku gane kenan aikin da aka da aikin haji da umra a cakuɗe a haɗe ba tare da an bambanta su da cire ihramin jiki ba to wannan ana yin dawafi ɗaya sa'ayi ɗaya abinda wannan riwaya ta nuna wanne ne kuma tamattuwa tamattuwa shine a raba gida biyu kai umra on her own ita kadai ka cire ihrami ka sa kayanka na gida kai ka ta zama kana jira har kwanakin da za a dauniyar aikin hajji sai kuma kai aikin hajji ita kadai kaga wannan shine tamattuwa kenan me alaƙar cewa wa wannan aiki haji tamattuwa jin daɗi wa ma'ana idan ka yi umarar ka gama to za ka cire ihramin nan saboda akwai wahala zama da ihrami ka ci gaba da harkokin ka sa kayanka na gida in ma da iyalinka kuna alaƙa da ita to wannan shine ake ce da shi tamattuwa to ifradi fa tsurar aikin haji shi kadai to shine Aisha take ce mana annabi yana ce da ita tawafuki bil baiti wa sa'ayuki baina as-safa wal marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki ya ishe ki akan aikin hajjinki da umrarki kenan wannan yana nuna mana mai kirani dawafi ɗaya zai yi shi kenan sannan kuma sa'ayi guda ɗaya zai yi lil hajji wal umra wannan shine ra'ayin da yawa cikin sahabbai suka tafi a kai imamu shafi'i ma ra'ayinsa ne amma da mazhabar hadawiyya da hanafiyya suka ce a'a dole mai kirani sai ya yi sa'ayi biyu da dawafi biyu tawafai ne wasu ayai ne haka shi ne ra'ayinsu me dalili suka ce yau gashi nan Allah yana cewa atimul hajji wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra saboda Allah so dole ne a yi dawafi wa umra aikin hajji ma a yi mata dawafinta sa'ayin umra aikin hajji ma a yi mata sa'ayinta in ji su da faɗa to amma malamai sun ce wannan ayar ba hujja ba ne a nan gaskiya so wannan kenan me dalilin da ya sa manzo Allah cewa Aisha ta yi wannan lokacin da aka taho za a zo aikin hajji annabi da sabon sallallahu alaihi wasallam duk sun yi niyya sun taho ita na na Aisha a hanya sai jinin al'ada ya yanke mata jinin al'ada ya me ya yanke mata sai annabi ya ce to ta zo gurin manzo Allah take ce a rasulullah gashi jini ya zo mu ga jini ya yanke mu sai manzo Allah yake ce da ita sallallahu alaihi wa sallama yace ya ke Aisha wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan mata na banu Adama wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan matan bil Adam jinin al'ada ba aina sai ki haƙuri if'ali ma yaf'alul hajj ghaira Allah ta tufi bil bait ki aikata abin da duk mai aikin hajji yake yi komai amma ba za ki dawafi ba ba za ta yi dawafi yanzu ba saboda me ba ta da tsarki ba a yin dawafi ba tsarki to kun ga ta taho da niyyarta so automatically da ta yi tamattu sai ta canja ta mai da aikin hajjin ta zama mai kiran saboda ba tsarki dole za ta ɗanyi wasu ayyuka na aikin hajji duk da cewa lokacin bai zo ba ta haɗa kenan idan ta yi tsarki kuma sai ta dawo kenan ɗawafinta da sa'ayi guda ɗaɗɗe za ta yi shi kenan ya ishe ta sai kuma magana akan arramalu arramal menene arramal akwai irin sassarfa da jogin jogin da ake idan an zo yin ɗawafi ko da kuma idan an zo yin sa'ayi to za mu yi magana a kansa wani bin abbasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lam yarmul fi sab'i alladhi afada fihi a wanne dawafi ne ake yin wannan jogin jogin din sassarfa idan an zo jama'a in mutum ya zo yin umara zai dawafi na farko da zai fara dawafin farko da zaka fara zagaya dakin Allah to zagayen farko da sassarfa da jogin jogin za ka yi haka na biyu haka na uku daman zagaye hudu ake to na hudu a hankali na biyar na shida na bakwai ma haka kana mai cire kafadarka kana mai sauke ihraminka a hannunka na dama ka sauke shi kai jogin jogin jogin ɗaya biyu uku kun fahimci wannan amma wannan ya shafi mata maza ne kaɗai banda mata mana mata ba a ce su yi wannan tsalle-tsallen ba saboda yanayin jikin mata kuma akwai maza a ciki a wajen yin ɗawafin to amma ana iya samun kaga wasu mata da ba su yi karatu ba sun je aikin umra ko aikin hajji yadda maza suke rugawa su ma sai ga mace ta ta naɗe zananta ta ruga da gudu kaji ana subhanallah saboda ta zo da abin da yake sabo ne to in kun fahimce ni a nan bayan wannan ɗawafi akwai kuma ɗawaful ifada wanda muka karanta da ku idan mun dawo daga arfa za mu zo mina mu jefi duwatsun nan mu yi yanka mu yi aski daga nan mu gangara mu tafi ina maka don mu je mu yi ɗawaful ifada wannan rukuni ne a aikin hajji rukuni ne ɗawaful ifada shine ɗawafin ƙarshe a aikin hajji jayyid jayyid idan kun fahimce ni yanzu da za ku fara yin umra ba kun yi dawafi na farko ba da kuka gama dawafin kuka je gida kuka cire kayan ku in aikin hajjin tamattu'i misali kuke yi an yi dawafi na farko ko to wancan dawaful umra ake ce da shi to yanzu kuma yau ranar sallah bayan mun yi jifa mun yi aski mun yanka sai aka ce mu sake dawa mu yi dawaful ifada mu yi me dawaful ifada a ga wani dawafi na farko na umra ga wannan dawafi na biyu dawaful hajji kenan kaga ashe dawafi biyu ne kenan to shi yasa waɗancan suka ce su hanafiya da hadawiya suka ce ko kiranin ne ma tunda hadewa aka yi da umra da aikin hajji sai an yi musu dawafi nawa biyu saboda akwai dawafin umra akwai kuma dawafin hajji to amma tunda annabi ya bada dama yace yakfiki li li li li li li li li hajjiki wa umratiki ya ishe ki dawafinki da zaki da sa'ayinki guda daya ga aikin hajjin ki da umrarki kaga annabi ne bada doka amma in a normal yanda za abin ne to dawafi biyu ne to zaka dawo dawaful ifada to wannan dawafi jama'a kun san shi ba sharadi bane a yi shi da ihrami an gane ba sai an yi shi ihrami tun da zamu mun ce idan ka dawo ka yi jiba ka yi yanka ba ka yi tahallul awwal ba tahallul asghar zaka iya sa kayan ka na gida to sai ka zo kai wannan dawafi to abin da nake so in ce da ku a nan gurin wannan dawafi da zaka yi na dawaful ifada to shi ba a masa wannan jogin din eh ba a yi shine kaga ai hadisi yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه دواف إننا دواف الإفاضة دي تو بي بي wannan ramalin ba bai wannan guje-gujen ba ko ba kwance ne ba to amma gaskiya waɗanda ba su yi karatu ba ko ba a karanta ba za a ga mutum kawai yana yi ɗin ko ma mutum ya zo da ihramin sai ka ga ya daɗa cirewa kafaɗar alhali ba a cire kafaɗar nan in ba a dawaful umra ba dawafi na farko to kenan dai ana yin wannan jogin da sassarfa ne in dai dawafi guda a wato na farko ne amma na biyu da nawa ne da baraka ba sannan ma kuma dawafi na nafila shi ma ba a yi idan Allah ya sa ka je kai umra ka gama za ka yi sati dai sati biyu a maka ai kullum za ka je kai dawafi in gada ma kai bayan asuba kafin asuba yi bayan magarba kafin magarba wane ne wane ne wannan dawafai da ake na nafila su ma ba a yi wannan sassarfar ba a yi amma ina gaya muku wato duk ranar da Allah ya kai ku ko kuma in kuna leƙawa za ku ga alhazai da suke zaga ko kuma yan umra kaga mutum da kayansa na gida amma yana wannan gudun yap yap yap yap yap yap yap yayi gumi sharkaf kuma ba wanda ya sa shi a hankali ake tafiya a nitse kana yi kana addu'a kana roƙon Allah sai kun fahimci wannan jayyid wannan da hadisin yana nuna mana cewa ashe ba a shar'anta yin ramalu ba wannan sassarfa da jogin a wato a ɗawafin nan na ifada ba طيب وعن انس ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري أنس دم مالك yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi ya yi sala azhar da la'asar da magariba da isha'i sannan wato ya dan yi bacci kaɗan shine raqada wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud ruqud shine bacci ya ɗan yi bacci a wani wuri da ake ce da shi al-muhassab sun maraki ba ilal baiti sannan ya hau abin hawa zuwa ɗakin Allah fatafa bihi ya yi ɗawafi a yi ɗawafin wada'a ɗawafin bankwana kenan ana ba mu labari ne annabi ya tsaya a wannan wuri na al-muhassab ya ɗan kwanta ya huta yana nan idan mutum ya je aikin hajji amma rubuta daga nan manzon Allah ya tashi ya ƙarisa ya je wato ya je dawaful wada'i to ga wani dawafin kuma jama'a na uku sunansa dawaful wada'i shi wannan dawafi shi kuma da zarar ka gama shiryawa ka gama aikin hajji zaka koma ƙauyen ku ko zaka tafi ƙasar ku ko garin ku to zaka je kai dawafi na ban kwana da ɗakin Allah Allahu akbar dawaful wada wannan dawaful wadan dole ne idan ka san jirgin ka yayi kira an ce za ku tashi gobe da asuba to yau da isha'i sai ka je ka yi dawafinka ka yi ban kwana dawaful wada fa idan an yi shi ba ba a sake dawowa harami ka kuma mutum ya zo ya yi shi a ce ai jirgi kuma sai jibi to sai ka dawo harami ban kwana kuma ya ƙare ah to mun yi sallama da kai satin da ya wuce ka ce ka tafi umra yanzu ga ka a gaba kana zaune to kaga ai dole zaka tafi mu saki sabuwar sallama to dawaful wada idan an yi shi an dawo harami ya kare amma wasu alhazai kai Allah sauki wai idan mutum ya zo ya dawaful wada in sa tafiya ba ta yi ba jirgi an yi ciwa-ciwa irin da jiragen Najeriya ka san haka ake sai kun shirya za ku tafi ko wasu manya su je su hijakin jirgin a loda su da su da matan su tafi to sai ga alhaji ya zauna ana alhaji zo mu je mu tafara mu ce wallahi na yi ban kwana ba zan koma ba to wannan ba daidai bane ka koma mana menene ba ƙarin ibada bane to wallahi wannan dawaful wada'in wani lokacin mutum sai ya shi sa uku sai ka je saboda rashin garantin jiragen Najeriya amma sauran kasashe garanti ne in sun yi dawaful wada'i sun yi sun gama kai wasu ma da motocinsu a gindin harami suna dawaful wada'i ana gama ana jiran su za tafi da su airport direct ku ku ba zuwa za a zanzale ku kafin ku tafi a ce aje ai dawafin ban kwana jama'a ana murna ana murna sai kun je kun yi sai ku zo sai kun yi awa 44 ma watakila ba a kira ku ba kaga tashi hankali kenan so ku gane in mutum ya dawaful wada'i ya koma harami ya warware sannan kuma shari'a ba ce wai dan yayi ya zauna ya ki zuwa harami ba to kun ga anan gurin annabi ya gama aikin sa ne gaba ɗaya na aikin hajji to shine ya kama hanya bayan yayi bacci ya huta anan al-muhassab shikenan ya tafi ya je dawaful wada'i a wannan wuri fa tafa bihi din nan sai ka ce fa tafa bihi tawaful wada ya dawafi na ban kwana shikenan kuma sai tafiya ba a barin ɗakin Allah ba a yi masa ban kwana ba ya jama'a ɗakin Allah yana da matsayin da ya kamata a yi mai ban kwana idan za a fita yi addu'a kuma kowa da kowa illahumma illa macen da take cikin al'ada to wannan kaga tana da uzuri sauransu kuma ana yin sani yawman nafar al'akhir ranar tafiya kun gane ko yawwa malamai sun saɓani shin wannan almuhassab da muka faɗa shin yana cikin annusuk shi ma kwana kwanci almuhassab shi ma aikin hajji ne ko ku dai ganin dama ne sunna ne ko ko ba sunna bane suka ce sunna ne suka ce gaskiya ba sunna bane kawai dai ko incidents ne dacewa aka samu annabi ya je ya kwanta a wurin kullum ko ba ka ba inna ma huwa manzilun nazalahu annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wuri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ko ya kwanta ya huta dacewa aka ya zo zai wuce ya gaje ce bari ya tsaya huta to kawai sai wasu suka rubuta shi a cikin sunnonin aikin hajji cewa kai ma in ka zo sai ka dan ratsi kai ma ka abin nan to amma amma wato abin da yake daɗa ƙarfafa maganar shine duka halifofin nan na bayansa abubakar shi ma sai da je muhassab din nan umar ma sai da je muhassab usman ma haka aliyu ma haka me yasa suka ce a tunda annabi ya zo ya mu ma za mu je mu ban sani ko kun fahimta duk cewa ba nasi aka samu cewa annabi ya ce kwanciya ko hutawa ko zama a wannan wuri almuhassab cewa yana cikin aikin hajji ba ba samu nasi ba amma aikin su da aikin sa sai nuna kamar yana ciki din kun fahimce ni to amma abdullahi dan abbas ya warware wannan rikici yace zama a almuhassab annahu laysa min almanasikil mustahabba baya cikin ayyuka na aikin hajji da aka so a yi kuma wannan shine abin da nana aisha ma ta faɗa eh nana aisha ta faɗa haka kamar yadda ya zo a hadisi na gaba wani aisha annaha lam takun taf'alu zalika nana aisha ba ta zama a wannan wuri na al-muhassab ai an-nuzulu bil abtahi ko sauka a wurin da ake ce da shi al-abtah duka ko a ce muhassab ko a ce al-abtah ko da yake mafitarsa ne zuwa al-abtah din akan bashi wannan suna to nana Aisha ba ta yi wa taqulu tana cewa inna ma huwa naz- inna ma nazalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asmaha li khurujihi kawai annabi ya sauka a wannan wuri ne saboda wuri ne wanda yake yafi masa saukin fita shine asmaha li khurujihi yafi masa sauki ya wuce ta wurin amma ba wai yana cikin nusuf bane ba yana cikin aikin hajji bane ba wannan hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi um, wasu malamai suka ce a'a yana daga cikin hikimomin da sa manzo Allah ya zauna a wannan wuri na al-muhassab saboda ya bayyana ni'imar ubangiji da Allah ya masa ya ɗaukaka addininsa ya ɗaukaka kalmarsa kuma ya zama addinin musulunci ne gaba yau gashi ya je aikin hajji cikin aminci ba wani kafirin da ya isa ya hana shi to bari ma in ya gama ma ya zo ya zauna ya dan huta a wurin ya sha iska ya huta ko ba haka bane ba yawwa to wannan shine hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yasa ya wannan to kaga in haka ne kenan wata ni'ima da ta shafi al'umma annabi gaba daya da kowa da kowa kenan yana da kyau a rinka sauka a wurin an samu dama to sai kuma magana akan dawaful wada'i da muka yi shi ma za a dan sake ba da umarni akai Um, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت Abdullahi ɗan Abbas ya ce an umarci mutane ya zamanto alƙawalinsu na ƙarshe bankwanarsu na ƙarshe ya zama da ɗakin Allah ne shine an yakuna akhiru wato ahaduhum bil bait ya zama sun yi bankwana na ƙarshe da ɗakin Allah shine su yi dawaful wada'i din wannan dawaful wada'i kenan illa annahu khuffifa anil ha'id Aisha tace sai dai an sauƙaƙa wa mai al'ada an sauƙaƙa wa mai mai al'ada wannan hadisin da buhari da muslim suka ruwaito shi mai al'ada wanda take cikin jinin al'ada bara a tsananta mata a ce dole dole sai ta mai ba sai ta je ba bara a faɗa haka ba saboda tana larura yanzu wataƙila al'adar ta kwana takwas take yi ko kwana tara ko sama da haka to kuma jirgin su zai tafi ko abokanin tafiya za su kaga akwai mashakka ko to shine aka ce an sauƙaƙa to wannan kenan wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wa an ibn zubair radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة رواه أحمد وساوي بن حبان أم وانا حديث شينا مغانا ني أكان أنا ننن كلادا dangane da sallah a masallaci wato na haramin makka da haramin madina lalle akwai ninninkin lada abdullahi bin zubair ya ce manzan Allah yana cewa salatun fi masjidi hada yin sallah a wannan masallaci nawa wannan masallaci na yin sallah a cikinsa afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ya fi sallah dubu da za ka yi a wani wuri baka ji ba ko? yin sallah a masallacin manzan Allah yanzu ina kai sallar isha a masallacin annabi la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu ala Ibrahim Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad yin sallah yanzu ina kai sallar isha a masallacin annabi ya fi kai sallah dubu a sauran masallatai farai kuwa malam Allah ya taimaki mutum a garin nan yake zaune ai shi ya warware mai sallah dubu darajar ya fi sallah dubu a wajensa a madinan ma fa in ba masallacin annabin kai ba baka da wannan matsayin eh kwarai kuwa ka san wani abin mamaki wata rana wani abokin mu ɗalibi ya taɓa hawa motar wani takari a makka makka kuma fa afdal min min salat afdal min salatin fi masjidi hada bi mi'ati sala shi wannan na makka dubu ɗari ne na makka dubu ɗari na makka na madina fa dubu to wannan abokin nawa da ya hau mota irin taksi ɗin nan yan takari a maka sai yake masa magana harami cika amma kun dace wallahi ce ga abin da annabi ya faɗa ce alhamdulillah masha Allah wallahi masha Allah amma ni kaga ban taɓa zuwa ba wallahi diga kenan wallahi malam suna nan da yawa haramin ma ba su taɓa zuwa ba balagaggen mutum ƙato da matarsa da komai eh ni kan wannan ni ba ɗaya ba ba biyu ba ni na shayin hira da wasu su ɗauke ka mota za ka kai ka wani guri a cikin maka kai masa magana aikin hajji cewa bai taɓa yin hajji ba yau alaji alaji ko ya baki alaji ai ko baki ku zo ku yi ai ban da mu bar mu ku zo ku yi wai shi la ilaha ba fa wani ne gaya mana ni da ni aka yi da yawa ku yi haƙuri na san muna da 'yan uwa 'yan takari da yawa amma galibinsu ba su da addini akwai masu addini tabbas yanzu ne ma da aka ɗan shiga aka abin nan aka samu ƙungiyar izala ta ta nemi izini a wurin hukumar saudiya za ta rinka shiga cikin unguwanninsu ana yi musu wa'azi kuma ka san ba da kabilanci idan bakin malaman suka zo to an fi haba-haba da su shi yawwa ga baƙaƙe yan uwanmu to shi ne yanzu ake ɗan shiga ana musu wazuka wallahi ina gaya muku wannan za ku yi mamaki akwai kuma masu addini sosai akwai masu karatu masu ilimi masu ba'azi masu bincike akwai wanda kullum suna haramun nan kullum akwai wanda kuma bai taɓa zuwa haramun ba yawwa ni ma ina da nake muku magana ina da nawa yan uwan a can kuma na san ma ba sa zuwa wasu su da yawa ba sa zuwa Allah kaga saurayi irin yadda ake mugun askin nan nan kaga irin samarin nan kake gani irin wannan mugun askin da sa wando ana sabule shi nan ana takawa ana hawa mashin ana furr nan wallahi gaske sosai in gaya maka dan dai ma ba a samu dama bane da har yan tsotse tsotse ma sai an yi da yake wasu ma suna tsotsawa hakan abu goye to jama'a ku duba falalar wannan hadisin Ahmad to shi yasa yana da kyau haka kawai ka yanki biza dan ka je kai sallah a masallacin Annabi ma eh ina so in gaya maka wani abin da in baka sani baka sani duk duniya ba inda kai Madina natsuwa natsuwa kana shiga garin kai kanka wallahi sai ka canja Allah yanzu mu dai kun ga lokacin muna ɗalibai muna karatu idan muka je maka yadda ka san a kan kusa a kan kaya muke muna Allah Allah mu koma madina saboda gaskiya madina ta fi daɗi yi maka akwai hayaniya kuma makka ta fi baƙi da yawa da 'yan takardu da 'yan wayewa nan da yawa madina ko hon ɗin mota ba ka ji ba ta wahala hon walla ko mota ta wuce sai ka ji Allah nake gaya maka idan ka je ko airport din yanzu in jidda ka je airport ka ji hayaniya hayya hayya hayya amma fa da dama dama fa su wanda su ba kan namu kuma amma airport din Madina yadda ka san ba kowa kowa yana cikin office ɗinsa kurum ba saboda albarkacin annan Muhammadu yana manzo Allah yana kwance a garin babu hayaniya a Madina wala ba damuwa ba ka taba jin rudu a Madina ba sam kuma jikinka kawai zai baka kana sauka a garin zaka san lalle garin annan Muhammadu ne wannan alƙawarin Allah wallahi ai kwarai da gaske kuma an gyara garin nan iya gyara malam gyara dai birni dai kai ai kawai sai dai hukumar dai Saudiya Allah ya musu albarka kawai yanzu duba makkan nan haram wannan yanzu yadda ake ta masa aiki project ɗin da suka kawo yanzu fa za su shekara goma za a yi ana yin aikin wajen ɗawafin nan yadda ake sake constructing ɗinsa wani irin gini ne ake yi zira shi makurin ake yadda duk lokacin da gana ma za a zare shi abin da aka yi tafaki duk duniya a yanzu ba wani ba wani project da ake yi a wuri guda yake da bala'in kuɗi irin makan irin irin irin masallacin arabi duk duniya ba wani aiki da ake ake kashe masa kuɗi a yanzu wani project da za a ce ana zuba kuɗi a wuri guda ɗaya fa ba wai a rarraba ba a wuri ɗaya in ba wannan haram masallacin makan ba shine wuri ɗaya da yanzu nan ya fi ko ina zuba kuɗi dala ake murjiya kurin ana shimfiɗa ta a wurin saboda me saboda a faranta wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo ya aikin ibada aikin hajjin nan cikin nutsuwa ku lura da wani abu guda ni'imar ƙasar nan addu'ar annabi Ibrahim da kuma adalci da shugabannin ƙasar suke yi ka duba duk yawan alhazai ba a taɓa cewa an yi yunwa a maka ba ko an samu ƙarancin abinci wallahi sai dai a zubar malam mutum ɗaya mai kuɗi guda ɗaya zai iya yin tirela ɗari tirela ɗari ta shinkafa kaza kamfani ne yake a yi ta yi ana silin kurum ana silin ana zubawa a kwali kuma a baka shinkafa da kaza a kwali da leda silk da ruwa a ciki da tufa a ciki da cokali a ciki da ɗan abin ɗan goge-goge kashe da kashe-kashen nan da waye-waye ana ta sai ga tirela guda malam iya ganin ka daga nan ta kai wajen masallacin nan jefawa kawai ake ana bawa alhazai wallahi wani lokacin malam sai a kira ka ce dan Allah tsaya ka karba don Allah karbi ai kwarai da gaske ka gana ruwa tirerolin ruwa iya ganin ka ruwa ne gaba ɗaya ruwan sanyi wannan ruwa da kake gani irin wannan faro faro katar roban fa katan sai katan za a jefa muku wai kwaya ɗaya ba ma katan kaga wata tirela gaba ɗaya ayaba ne a ciki ba fa tirela ɗaya ba wasu tirelolin lemo ne a ciki wata tufa wallahi idona ba zan iya gaya muku sau nawa na ga wannan ba tufa dai duba tufa kaga tirela guda kurin ɗiba ake ana watsa da taqabbal Allahu minna wa minkum ya hujjaj baitullah Allah karba mana ya ko alhazai masu ziyarar ɗakin Allah masu kuɗin su suna can suna kwance sun turo ayi da ni da kai miloniyan da yake unguwarku da tare za ku je ku kokawa ku karɓo wannan Allah nake gaya maka duk ba muna ganin su ba ka gani sai ka dara ka duba ka duba alhaji fa miloniya ba ka zai je karɓi kazanci sabil ai suna taimakon mutane arfa kuma ana ruwan soyayyun kaji a arfa ai kwarai da gaske sai dai damun wawa kan ana yi kuma ka san masu wawan yawwa ba sai na faɗa ba ka san masu wawan to malam duk rashin tsari in ka zo najeriya kai fatiya ka juya ɗazun nan muke mitin da wani babban mutum yake gama ya ce haɓa malam ya ce ya ƙasan nan ba kyau najeriya airport za ka tafi kafin ka je sai aka duba sunanka a kwamfuta an ga kana da kujerarka haka baka boarding pass jirgi ba a oba haka ne kowa da kujerarsa wani ba zai zauna akan kujerar wani ba alkawarin Allah idan an zo a queuing a shiga layi wallahi mutanen mu airport din za su da gudu za ga ana yana kowa yana rate ka je airport din gani da gudu za ga ana ana turere ne kai ya riga ni shiga wallahi ko ni kai tsauri tsawawa da kaza a nan ɗin a nan 'yan birnin a nan ɗin kanawan a nan 'yan lagos ɗin a nan ɗin 'yan abuja a nan ɗin jirgin nan fa kowa da kujerarsa kuma ba za a tashi ba in wani ma bai zo ba sai an faɗa a speaker a cikin jirgi a ce ina wane wane fasinja wane sai sun yi waya wajen kanta ɗin a can inda ake auna kaya a yi a sanar wane wane shi kaɗai ake jira ni wannan ya faru a kaina lokacin da na yi tafiya na ji transit na tsaya a masar daga masar zan tafi madina daga madina in shiga maka to jirgin mu sai dan sai akwai ke ba mu kara muka yi ba lokacin na shiga cikin masar ban shigo da wuri ba jirgi guda iya ganin ka na zo an yi cikin ɗina wani abu ne ma ya tsaye da ni ma haka wani sako aka ba na kai wani ɗalibi wani mai ne ma haka irin lotion ɗin nan suka ɓata mun lokaci cewa sai na ba su shi na ce baran bayar ba haka dai muka ta nan ɓata lokaci da sauransu wallahi sai gashi ana ana cewa our passenger Abdullah Usman Umar Nigeria the, the, the, the, the, the, the aircraft is waiting for you kaza kaza kaza na ce ta lalle liyafa ta yi gaba na ce yau ni ake kira a cikin nan أعيد العربي الراكب سيد الراكب عبد الله عثمان عمر لم يبق إلا كذا كذا كذا جلجين قبع ليه يا سبودني نتشي كاغني ما ويا غني الله يتمك نتشي كدوبة إن أكيد تهري أكرمك الله يو نتفو سيغا مa'aikata an turo su malam ma'aikata an ta fulan kai ne wanda shi eh gila fadal fadal fadal a karbi jakata ai ban ma na manta ma ban gaya muku ba abin da ya tsaye da ni wata mata ce aka haɗa da ita daga airport din an yi mata aiki za a tafi za a tafi da ita to tana da matsala ba ta iya ɗaukan kayanta ba na ɗaukan mata ma shine ma muka makara so ba ta iya sauri sai na ɗauki kayanta na yi sauri na je can gaba sai in dawo kuma in riko ta in jawo ta in taho da ita haka wata wata baiwa Allah ita ba ta man lokaci malu shahid wannan shine ka'idar jirgi a ko ina ba wani wanda zai hau jirgin gurin wani to amma wallahi mu malam sai mun yi kokawa sai an yi kokawa abin a jinin mu yake wani ya je wai gana nan nan gana fa duba gana kaga gana duk abin da za a gana ku tambayi masu zuwa gana wallahi ba san hayaniya ba layi ake bi kurum hatta yanzu irin wannan irin check check check point din nan da ake ko ina ake zuwa layi ɗaya ne za ka shi inda ganin zuwa gidan murtala ne layi ɗaya ne ba wanda wani zai zo raba wani amma mu yaya layi hudu biyar ake yi idan ka tsaya za ka bi ka'idar sai ka yi awa baka tau ba ko ba ka bane ba so saboda ba mu da tsari wannan ya zo ya shiga ko na sai jefa ma hannu kurin zai dodana ma mota dole ka bashi wuri wannan ma haka so abin sai ya cakuɗe haka ake yi to wani ya je gana ruwa ne ya sha irin wannan ya saya ya sha a mota taxi da ya sha yana sha kawai ya gama sai jefar da robar a bakin hanya wallahi sai wani ɗan ƙasar ya gan shi ɗan tasi ne ma saboda ba a yi a ƙasar ba a yi leda fiya wata gane ba za ka sha ka jefar da ita ba Allah ba a yi kawai sai biyo shi suna tafiya suna gudu suna gudu sai tsaye da motar sai ce me haka sai suka ce sai suka ce me faru me aka yi sai ce ya za ka sha ruwa ka jefar mana anan sai ce to ya zan yi da shi ya ce da Allah ka taimaka mu ya zan yi da shi ya zan da shi ya ce ba a yi ka rike shi a hannunka sai ka je wurin zuba shara ga sunan a bakin titi za ka rinka ganin drum drum drum na zuba shara sai ka zuba amma ba a mana haka anan na zo ne in gaya maka ba a yin wannan a nan kasar ba a yi kawai ya ja mota sai juya to mu ba wannan mutum ya ga dama ma a bakin titi ne zai zo ya sake kashi wallahi tallahi tafiya sa me wani abu kowa sai dai kauce ba shi guri mutum ba yana kan babur ɗinsa ko yana kan motarsa da fitsari ya kama shi kawai zai tsaya ba dan dakata dakata kwandarsa da Allah fitsari nake ji ya kwance wandansa kune ya cire abin ɗinsa ya sai ta tsula fitsarinsa ba bin da yana shi ba ga sharar ma a titi ake zuba tun lokacin ma wani titin sai dai an kauce mashi ba tsari ina gaya muku don ku matasa ne yanzu kuke tasowa watakila wasu ku za su samu matsayi na shugabanci ana da buƙatar gyara in gaya muku kuma wannan masifar duk inda muka je sai an gane mu idan ɗan najeriya ya je airport ɗin america wallahi sai an gane shi saboda a rude a gaggauce sauri eh har mu din ma fa idan muka je wani gurin wallahi gani kake kaman za a tafi a barka sai ga wanda ka dan ja kai gaba mu dai komai ne mu yi gaba gaba kai misali fa na baka kaka dauka wai da gaske ne misali na gaya maka na san ka sai ka je ka ce ai kaza kaza mu ma ba yan Najeriya bane ba a gyara da Allah ya shabab a gyara kauyanci bai da amfani kuma yanzu kun ga yanzu ko da irin abun abun wannan abin buɗe baki ake rabawa a masallaci da azumi mutane ba za su yi haƙura ba biredi ai wannan biredi ko ɗan dibino za a raba ko lemo wallahi sai an yi wawa kaga ana bin sahu wani daga can ce kai kaga kamun na wannan ba ni nawa nan tukunna da Allah ba raba ni nawa ananiya rayuwar ana ana ba wanda ka sani in ba kai kanka ba so wannan rayuwa ya za a yi haka ya za a mutum ya samu shugabanci ta sai na kusa da shi ko na ƙasa da shi ba zai yi ba to da Allah mai kokari mu gyara ya koyan uwana so waɗannan wurare Allah ya musu ni'ima wurare ne masu albarka wanda Allah ya masa arziki ya ba shi dama yana da kyau ya je ya yi ibada a wurin ba laifi in ka ɗan tara 'yan kwabban ka kaje yawwa wannan hadisi shi ma sahihi ne kuma ingantacce ne shine a ƙarshen babin ko to sai babul fawati wal issar babun alfawati wal issar babun da yake nu a bayan a kai time lokaci ya ko takwas ya ta yi na ce takwas ba ta ci gaba so sai wani sati sai mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum